الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تقلبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا كافر مكة سكشي عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ظل أنا حرف القرآن سكشي ولا تسمعوا لهذا القرآن كرق سورة لأن القرآن ذاك كرنتها معناه سنة بيع متاني kar su saurari wannan abin da annabi yake faɗa saboda sun san qur'anin in yazo magana sai yake kawo saboda haka ba sa son su je walan gaufi sukan ce ma wai ai ta surutu a cikin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam la'allakum taqlibun saboda ku samu rinjaye umiru amaru jama'atan min as-sahayi zakara annabi sallallahu alaihi wasallam ayyal ayyal gau wa yasifu bi ala aswatihim sun umarci a wasu a cikin wawayen su suka ce to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta Qur'ani to su kuma su zo su yi ta surutu kuma suna kolo kada mutane wasu mutane dai wanda ba sa kusa kasu ji abin da annabi yake karanta to ita tsara sun suna kolo suna daga murya hatta la tusma qira'atu nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kar a ji karatun annabi sallallahu alaihi wasallam idza dumtum ala hadha al-amali sai mallu muhammadu wa sallallahu qira'atihi abinda suka ce wa in ba ku daina ba kuna ta yi kuna ta yi to shi zai kosa zai gaji zai daina yi eh zai daina karatun ko din ku yi ta hayaniya saboda haka in hayaniya ta yi masa yawa zai daina karatun a ku ne dai za su gaji su daina karanta su daina yin surutu kamar yadda yasu yanzu suka yi shiru ba a san da su ba ma qur'ani kuma ana ta karantawa قال تعالى وبنجي فلنذيقن الذين فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون Allah ya ce fara nuziƙan nan lazina kafaru wajen nan kafirai da sannu zan tantana musu azaban shadidan azaba mai tsanani za a sa su a ciki suna matan ciki sun shiga wala na ziyan nan Allah ke zan saka musu aswa a mafi muni allazi kanu ya amalu abin da suke aikatawa shi dan adam idan ya aikata alheri in Allah ya tashi zai sakamako a hasanu yake bayarwa eh a hasanu yake bayarwa lil ladina ahsanu alhusna wa ziyada Allah in ya bada kyauta ma'ana ya bada sakamako mai kyau to zai kara maka to shi kuma mummunan aiki tunda shi ma domin duk aikin da kai a duniya to za ka zama jagoran wani ne a kan wannan aiki to in kai jagoranci in jagoranci na gari ne man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmin qiyamati in qiyamati to idan ko mummunan abu mutum ya yi nan kuwa man sanna sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmin qiyamati saboda haka idan mutum zai yi abu mai kyau ya yi kokari ya bayyana kowa ya sani saboda ai koyi in ya san abu mummuna ne ya yi kokari ya hana kuma shi kare ya ya aikata to shi ne to wanda suka aikata mummuna kamar da wanda suka aikata kyakkyawa ke nini ka musu zuwa mummuna nan ba kai ake nini ka miyagun ayyuka asawa allazi kanu ya'malun akbaha jazaa amalihim mafi munin sakamakon aikin su za hada su da shi
ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك أبن يتزاء سامس عذابا ما يترني jaza'u ita azaba din ita ce jaza'u sakamakon a'da illahi maqiya Allah domin maqiyin Allah shine wanda Allah yana cewa kai yace ba zai ba dan shine shine maqiyin Allah masoyin Allah kuma shine wanda Allah yana ce masa yayi a cikin saukin kai yace yayi a'da illahi maqiya abokan gaban Allah sakamakon su annaru wuta lahum fiha darul khuldi gidan dawwama ne suke da shi a cikin wuta ma'ana wutar in suka shiga babu maganar fita a can za su dawwama daru iqamatin gida ne na dawwama a cikin wutar za su dawwama lan tiqala minha abadan babu ran da za a ce a yau azabar ta yi sauki ko ta ragu ko an an dauke ta ko kuma za a canja gida babu Allah ke amin jaza'an Allah ce wannan sakamako ne bi fi'lihi da aikin mutum filin da aikin da mutum ya aikata shi ne Allah ya saka masa in mutum ya aikata kyakkyawa ya je ya ga sakamako mai kyau ya aikata mummuna ya je ya ga sakamako mummuna me yasa bima kanu yajhaduna bi ayatina ai su ne da suke musun ayoyin Allah idan aka karanta Qur'ani ba sun ce ga sun ruda ciki ba a bata ayar kada a jita to shi yasa tun da dai sun ce za su bata ayar Allah to shi yasa Allah shi kuma zai zai bata musu aikin su ba zai karbi aikin ba habida da amaluhum wa fi nar fa fi khalidun eh to aikin da za a lalata shi kuma a ba ku wuta su dawo ba shi ke
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين نعم وقال الذين نعم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا liyakuna min al-qalil wa qala allazina kafaru kafirai suka ce bayan sun shiga wuta fil nari suna cikin wutan domin suka shiga wuta jayayya ce a cikin wutan wannan yana ja da wannan wannan yana ja da wancan wannan ya faɗi wannan ai kai ne kai kaza kai ne ka jawo kaza ce kai ma baka kai ma baka da inda rabar da kai kai ma ka bada wani haka za su yi ta surutu a sai su ce rabbana ya ubangijin mu arina ka nuna mana allazaini adallana ba an ce wasu ne suke wanda mutane ba ka nuna mana waɗanda suka badda mu dinnan minal jinni wal insi idan bangaren aljanu ne shaidanun da aka hada mu da su suka badda mu a nuna mana wannan shaidani in kuma mutum ne ya badda mutum to shi a nuna masa mutumin da ya badda shi ne yace suka ce a nuna mana wanda suka kawo mu wannan matsayi mummunan matsayi me in aka kawo su ya zama da su naj'aluhuma tahta aqdamina muna so su din mu cusa su can kasa su ta jin azaba sosai su fi mu wahala liyakuna saboda su kasance min al-asfalina a cikin kaskantattu awwalu man asallaha iblisa farko wanda ya saba wa Allah shine iblisu awwalu man asallaha iblisu farko wanda ya saba wa Allah shine iblis iblis ya fara saba wa Allah takabbara yayi girman kai wa qala yake ana khairun minhu yace wa yafi annabi adam wannan girman kai ne shine na farko wasani na biyu qabilu shi dan annabi adam kenan shi kuma ka tana kawo shi ya kashe dan uwarsa kaga iblisu shi ya fara girman kai shi kuma dan annabi adam na farko shi kuma shi ya fara kisan kai kaga dai sabo ya ya fara yawa awwalu ma sayyidin farkon sabon Allah al hasadu yin hasada wal kibru da girman kai sune farko min iblis wannan dunna iblis ne iblis yana hasada me yasa aka bawa annabi adam abinda ba ba shi ba yana ganin aidon sa ba halitta annabi adam ne to da yake shi Allah ya riga ya shafe basirar tasa ai in Allah don Allah ya gina shi a gaban sa yana kallo a lokacin ne Allah yayi ya shirya masa komai din sa bai san lokacin da Allah ya shirya shi ba to kuma shi Allah dama mutum ya ma isai shi Allah a duk abin da ka ba wa wani sai ka bani in ka ce Allah ya baka abin da ya ba wa wani to zai baka wani abu wanda shi ba baka ba kowa da yana da shi eh saboda haka shi Allah ba ruwa sai in ka ce kaga wani yayi yayi dukiya mai yawa ko ya samu mulki ko ya samu wani hutu ka ce Allah ba ni kaman kamar da ni kaman wani to baka san wani ko abin da yake fama da shi mai yawa yana da wata rashin lafiya to in za a bayar za a hada maka duka eh da da dukiyar ka san da wannan wahalar ka san to in aka baka wannan wahala sai ka gummaci da ka koma matsayin ka na da kana lafiya baka da komai saboda matsalar da yake ciki duk abin da mutum yake da shi inda akwai matsalar rashin lafiya ai rashin lafiya ta yake ci sai a lokacin da ashe duk abin da ya mallaka ya bada shi ya warke waraka kawai yake bukata to shine farkon sabon Allah da shine hasada da girman kai waɗannan duk aikin iblis ne wal qatlu daga nan ko sai sai kisan kai shi ko min kabila kabila ne ya fara yi fa ahlun nari yarawna anna iblisa allazi sanna ma sallallahi wa qabila huma allazani abrallahu shi yasa mutanen wuta suke gani ai mutum biyu ne suke suka bada duk wanda ya shiga wuta dalilin su ne da shaitan wanda shi ya fara saba wa Allah ya hasada ya girman kai da kuma wanda ya fara kisan kai shine kabila ba na a cikin mutane ga kabila dan annabi adam ne a cikin aljanu kuma ga shaitan su suka ba su ne suke ce musu allazaini abrallana wanda suka wadda mu din nan wanda suka fara yin sako ne su ake nufi a fadalabu min Allah fadalabu min Allah an yakuna haulai iblis wa qabilu tata agzamin shine yan guda suka nemi a kawo iblis din da kabila a sa su a karkashin kafirai su zama suna ƙasa saboda su sha azaba da yawa fiye da wayannan kuma lazani abdallahu sun ce su ne kamar da su fa kullu man dakala nara ya dauta kadamai kadaman ala ra'si jibrila wa kadama ala ra'si kabila kuma Allah ya amsa wannan addu'ar ya amsa musu duk dan wuta inda ya shiga wuta to kafafuwansa guda biyu nan ɗaya kafar tana kan iblis ɗaya kafar kuma ɗaya kafar tana kan iblis ɗaya kafar kuma tana kan kabila haka za su zauna kowa sai ya taka wannan kan nasu saboda su ne farko sabon Allah innal ladzina qalu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تكافوا ولا تحزنوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله an gama da maganan kafirai da azabarsu da abubuwa da ke dama Qur'ani yana tafiya kan tafaka biyu ne zai kawo wannan bangare ya kawo wannan bangare iya gama bangaren kafirai sai ya dawo bangaren mu'minai kuma Allah ya ce to innal ladzina qalu rabbuna Allah amma mutanen da suka ce su sun yadda Allah na shine ubangiji ubangijin mu dai Allah shi shi kade ne ba za mu hada masa komai ba sun masaka mu bayan sun yadda Allah shi ne Ubangijinsu, ba mutum ya ce shi ya yadda Allah shi ne Ubangiji ya san Allah ya yadda Allah shi ne ba kowa ba ba mana ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah, amma kuma yake bautar. A to ƙarya yake bai gaskata abin da ya fara ba. A in dai in ka ce ka yi imani to a ga aikin ka kuma ya gaskata imani. Eh, sai na Abubakar radiyallahu anhu da ya da ya fara imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama to ai shi aikin sa ne ya kaskada imani daga nan kawai yana sauraron me za a ce tun da aka fara sallah a duniya sai na abubakar bai taɓa sallah ce kare ba har ya har sai har manzo Allah ya sallama ya rasu sai da annabi yayi wafati sannan abubakar ya zama shine liman amma kullum bayan manzo Allah yake yake sallah dalilin ma sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamd duk wajen nan sami dalilin sai na abubakar ne kullum ba a tsere masa raka'a in dai aka bayan da za a yi raka ta farko sai na bakar baya cikin masallaci to sai ya je wani wajen ya dawo sai ya samu an tada sallah yana sauri ya shiga masallaci ya zai kabbara sai ya yi sa'a ya samu manzo Allah yana cikin ruku'u da yayi ruku'u sai ce sai ya gode wa Allah cikin ransa ya ce kai Allah na gode maka yau ma ba tsere min da raka'a ba dama abin da nake tsoro kenan kar tsere min da raka'a bayan annabin nan a ce ba manzo Allah ya yi sallama sai na tashi na cika raka'a ba bai taba yi ba. To shi da ya gode wa Allah daga shi sai Allah sai a take kafin manzo Allah sallama ya daga daga ruku Jibril ya sauka. Sai Jibril ya ce to in ka tashi ka gaya wa wanda ya gode wa Allah Allah ya ji. Manzo Allah yana tashi ya sami Allahu liman hamida. Allah ya ji wanda ya gode masa. To da ba san waye ya gode masa ba. Sai na bakar shi ko sai ya sai da ma godiya ta Allah sai ce rabbana lakal hamdu. Allah. shi kenan daga nan sai annabi ya ce to kawai liman ya ce sami Allah liman hamida rabbana laka hamdu kuma ya koma cikin mamuma magana ta kare shi kenan da haka sai sai abun ya zauna da haka to to saboda haka shi aikin sa ne ya gaskata imani saboda haka idan mutum ya ce shi mumini ne farkon abin da za a fara lura da shi azamu al-ibadati inda Allah as-salat mafi girman ibada wajen Allah sallah ne idan ka ce kai mumini ne abinda za a lura da shi za a ga yaya sallar ka take sallar ka kana ta kokarin sallah kafi kowa dagewa da tsayawa da jajircewa kan sallah to imanin gaskiya ne to in sallar nan ta yi kyau to duk abin da ka san mummuna Allah zai share ba zai same ka ba duk abin da ka san mai kyau kuma sai ka yi saboda ita sallah ita wata igiya ce tsakaninka da Allah kamar yadda Allah ya faɗa to wannan igiyar tana nan tana Allah yana rike da ita kuma tana wajenka to in ka rike sallah ka kana yi ko da yaushe kana yi ta daidai kuma kana yakin jam'i to shikenan to Allah wancan iya zai dinga jawo maka duk wasu alheroi da duk wani haske na musulunci zai ta shiganka duk abin da zai zama kuskure ko ko ko aikata zunubi ko laifi ko ko jin wani abu a rai mutum ya ji wani abu ko girman kai ko wani abu sai Allah ya kankare shi shike sai mutum ya zama shirye ita shari'a ai mutum ba zai iya shirye da kansa ba dole wajen Allah ake koma shi yasa cikin sallar ake roƙon sa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu hanya madaidaiciya in Allah ba shirye da mutum ba sai mutum ya hangi bata kawai sai ya tafi jan amma in Allah ya jini mutum to nan kuma hanyoyin shari'a zai dinga nuna masa wa hudu ila tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamid sai shari'a da zuwa ga magana mai kyau da abin da zai hurta bakin sa ba za a je mummunan mummunan furushi ba duk aikin da zai aikata ba za a ga mummunan aiki ba to wannan ya shiga shari'a Allah ya samu shi amin innal ladzina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun masa gamu ala tauhidi kuma suka tabbata akan tauhidi akan kaita Allah ba su canja ba to idan suka zo mutuwa mutum in ya rayu har ya ƙara rayuwa sai yana yana ta kokari da ibada yana kuma kokari akan kiyaye tauhidinsa to abin da zai faru in ya zo mutuwa sai sana zalo alaihimul mala'ikatu mala'iku ne za su sauka a kansu za su zo mala'iku za su zo sai su ce to kaga yanzu ka saba da duniya yanzu mu ko kana ganin mu baƙi to karka damu ba baƙi ba baƙi masu cutarwa bane baƙi ne masu taimako idan mutum mumini ne in ya zo mutuwa irin abubuwan da zai harta su na alheri ba sa lissafuwa za ka ga mala'ikun su kansu wani yanayi ne mai daɗi wanda in ka ga sai ka manta da kowa ma a duniya sannan in ka shiga gabarinka kana shiga mala'iku ba sun tafi ba to ai hallolinka kowace sallah sai a suranta ta suran wani kyakkyawan mutum wanda baka taba maganin kyakkyawa irin sa ba zai zai ce ka ce masa me ya kawo ka sai sha na zo in ɗebe maka kewa ne daga ina kake sai sha ni ne sallah azhar ai wanda da kake yi nan shikenan yana zaune yana ɗebe maka kewa kuna hira kuna komai har la'asar da zai la'asar ta zai ce to ni zan tafi tuna lokaci na ya kare la'asar za ta shigo sai ka ga wani ya zo na la'asar shi ma yana zaune ba zai tafi ba sai magariba ta yi shi ma yana tafiya sai magariba mai magariba ya zo shi ma yana zaune har isha ta zo in isha lokacin isha ya zo sai wancan na isha sai ya zo shi ma na isha ba zai tashi ba har na asuba ya zo na asuba ba zai tashi ba har na azhar ya zo kullum baka da kewa eh komai yana tafiya daidai haske eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabarin mumini idan ka sace cikin kabari Allah zai sa a tura kabari a fara nashi ko ta ina kamu sabai gabar da yamma kudu da arewa da sama da kasa to kaga kabarin gashi lokacin da aka samu to ai mutum yana ana ganin wannan ya za a yi mutum ya motsa ma saboda ya mazu za ka za a fara da kabarin wannan likafarin sai a fara da shi za ka tashi za ka tsaya za ka sunkuya ɗaya da kake za ka yi shi kenan daga nan ka shiga walwala kuma daga nan za a buɗe maka ƙofa yadda za ka dinga hangen aljannar za ka dinga ganin duk tsamshin aljanna da ni'imominta zai ta zuwa kabarin naka shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-qabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nar shi kabari dausayi na cikin dausayin aljanna in dai mu'mini shiga kabarin sa ya shiga dausayi aljanna ce kawai za ta yi huro za ta yi ta huro kamshinta da haskenta tana kawo masa kabarin sa idan kuma kabarin mummuna ne Allah kiyaye to shi kuma wuta ce ramin wuta ne to shine Allah ya ce wanda suka daidaita kan tauhidi mala'iku za su sauka lokacin da mutum zai mutu ibadullahi allazina amanu billahi bayin Allah wanda suka yi imani da Allah wanda da gobe shahada kuma suka yi hurji da kalmar shahada sun masa gamo da tauhidi kuma suka tsaya akan tauhidi wa ala tauhidi wa gairi tauhidi da tauhidi da sauran ayyuka ai tauhidi kan ɗaya ne akwai ayyuka ga sallah ga azumi ga sauran su ne duka suka tsaya mimma wajaba alaihim abin da ya wajaba kan suna yi min al'amali salihati ayyuka kyawawa suna yi shi aiki mai kyau yana kokari shi aiki komin kankanta in mai kyau ne kai kokari kai shi komin kankanta fa misali manzo Allah sallama ya ce abin da yafi kankanta kana tafiya ka ga wani tsinke ko wata kaya a hanya sai ka tuna ko wani dan karfe ko wata jar kusa sai ka tuna kai ka ganta ka zo ka wuce ba ma ka wani zai zo bayan ka bai gani ba sai in bai gani ba in ya zo ya taka ta za ta ji masa ciwo in ka ɗauke ta ka kusa da ita a wannan wajen to alhe Allah zai rubuta maka lada kai jihadi saboda me ka kusar da ran wani ba ma to wanda ya ya taka ta ko ya shutu ko ma zama ajalinsa in tana da wasu kwayoyi na ciwo a jikinta ciwon zai shiga jikin mutum kaga shi za ta iya halaka mutum kenan to to kai jihadi ka kiyaye mutane daga bar daga sharrin wannan kusan ko sharrin wannan arfe saboda komin kankantar aiki manzo sallama ya ce har ɗaya wanda take sukan mutane in ka kauda ita to sai ka samu lada to shi saboda ka dage da aiki mai kyau shi Allah baya raina aiki eh in dai kai aiki shi kaiwa to karka shi aikin nan dan kankani ne a ba kai ake duba ba don wa kai lokacin da Annabi Sulaiman ya zo zai wuce ya biya ta wajen tururuwa tururuwa sai ta ce ka sauran tururuwai ku gudu ku shiga ɗakunanku kada Sulaimanu da shi da tawagarsa zo su tattaka ku sai shi amma ba su sani ba to shine a lokacin ma iska ta dauki magana ta kai wa Annabi Sulaiman Annabi Sulaiman sai sai da tafiyar gaba ɗaya ce kowa ya tsaya komai aka zai da shi tururuwa ta gama shiga da ta gama shiga sai wannan babbar tururuwa sai ta leko sai ta ga sai na Sulaiman mana Annabi Sulaiman yana tsaye da tawagarsa gaba ɗaya suna tsaye sai ta ja ai ma sai sun dakata da yanzu suna sun dakata mu je mu ziyarce shi annabin Allah ne shine annabi wannan zamani mu mu je mu ziyara mu samu albarka shike dan suka sai ta ce to amma in za mu je kada mu je mu je haka kawai mu mun je ziyara kawai ba abinda muka yi to mu ba muka saya na alheri duk tururuwar da ta sani akwai kwaya a inda take ta dauko kwayar ko guda ɗaya mu kai wa Suleiman to kwayoyin da tururuwar za su dauka guda nawa ne sai suka ɗauko wannan kowace tana ɗauke da ƙwaya ɗaya shi kenan ko ta alkama ko ta shinkafa ko ta menene ma dai suka tafi wajen annabi Suleiman suna isa annabi Suleiman da ya kalle su sai murmushi sai ya tururuwa kin ce za mu taka ki sai ta ce na ce ba ku sani ba ya ce ke sa muka dakata sai ta ce to mun zo ne mu yi ziyara bayan haka kuma mun zo da kyauta amma kyautar da muka zo da ita mun san mulkin ka mun san abin da Allah ya baka kar ka kalle mu mu da muka kawo kyautar kar ka kalli kyautar da muka kawo ka kalli yunwa aka yi kyautar don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ne ya san girman Allah da ya karbi wannan hadiyar a dalilin wannan kyautar da suka kawo sai da aka rubuta su jan aljanna Allah yanzu tururuwa tana aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin dabbobi masu shiga aljanna har da wannan tururuwa to shine to sun yi komai abin da ya dace a kansu to mala'iku za su sauka ta nazalu alaihim mala'ikatu kila wasu kace inda al-maut idan mutu ya zo mutuwa ne mala'iku za su zo wa kila wasu kuma kace a al'ana a yanzu ma mala'iku za su zo dinga nuna maka ba komai ba komai suka dinga jin hankalinka yana natsuwa zuciyarka tana natsuwa fa yajuzu kuma ya halatta nuzul fa yajuzu nuzulul malaki ala wali salih ko bashiruhu bi mithli hadhihi al-bisharat al-atiyah eh halal ne mala'ika ya zo ya kawo maka kai ba mutumin kirki ba ne? In dai kai nagari ne mutumin kirki ne bawan Allah, mala'ika zai zai yi maka albishir, ko ba lalle sai ka ga mala'ikan ba. Zai zai maka albishir. Shi mala'ika kullum sai kun yi magana da shi ko ka sani ko baka sani ba. Kullum abubuwan da suke faruwa a kan ɗan guda kuma ne. Kullum ko dukkan su zai zo. Kullum sai ka yi magana da Allah. Kullum sai ka yi magana da mala'ika. Kullum sai ka yi magana da ranka. kullum sai ka yi magana da shaidan wa'annan ka dole kullum sai ka yi magana da kowa cikin eh kowa da abin da yake kawowa shi Allah zai kawo maka umarni ne kai kaza amma in ya kawo in ya tsarsa shi a cikin zuciyarka sau daya ba zai nana ta ba ya isa ko ka aikata ko kar ka aikata shi kenan ya wuce in ka yi shi ka samu riba in baka yi shi ba lokaci ya kure maka ya tafi sai dai ka tara a gaba to haka ita ilhama ta rabbani ta Allah to ta mala'ika kuma shi ko duk lokacin da yazo zargin ka zai in yazo sai ce maka haba wani yanzu don Allah wani ibadun da kake yi da yanzu kana yi sai ka duba ka ga baka yi sai ce to me yasa sai kana ƙara kusanci da mutuwa kuma kana rage ibada ba ma ƙarawa za ka yi ba aikinta yanzu ne ya kamata ma ka dage ka fi daɗi da da da kake shige shakala da sauransu ma ba ka kake ta kokari yanzu kuma ka zo ka zo ka lalace to fada zai maka shi mala'ika kuma shi ma yi fada na sau ɗaya ba zai dawo ba ko ko ka wazantu da abinda mala'ika ya gaya maka kai wannan aikin ka dawo da hankalinka kai ta ayyuka masu kyau shikenan ruwanka ko kuma ka bari lokacin ya wuce baka yi ba shike nan malaika ba ruwansa ya gama wayannan sune na alheri su daga sama suke dawowa eh da na Allah da na malaika ta sama za su kawawa zuciyarka to dama shi Allah duk abin da zai ba dan adam ta sama yake sauko da abin haka shi ma malaika shi kuma shaytan da nasu so kuma ta kasa suke jibowa shi shaytan shi kuma in yazo zai gogare shi kai to kai kana zaune yanzu kana ganin irin abu kaza ai ya kamata a ce kai ma kayi shi in ka duba kaga abin yayi maka girma sai kai ka ji ba za ka iya yi ba sai sai in ba za ka iya wannan ba kai wani kaza mana sai ta ragewa ya ta ragewa har ya koma wani kankani wanda yake ganin za ka iya yin wannan in ya samu kai wannan kankani to fa ya kama hanya eh sai ta tara maka kananan kana yi har ran da wannan ka fada kan babba sune wanda manzo Allah sallama yake cewa umurun mutashabihatun ko mushtabihatun al'amura ne rikitattu ba haramun bane amma dab da haramun suke to in shedan ya samu mutum ya fara wannan bai sani ba yana ta aikata su kaman kaɗan kaɗan ai ba sani ba ya fara cikin manyan ma bai sani ba to wannan na shedan kenan shi yi yake yana canjawa in ya ce kai kaza kace ba za misali zai zai maka kai ƙarya zai zo kai ya maka ka zage wani sai ka ga zagin wani yayi mai to me yayi maka zaka zage shi sai ka ga kai bai yi ba sai ce to in ba za ka iya ba ga ƙarya kaga mutum sai ga ƙarya ka yi ba don ka yi ƙarya ba wanda ka taba to baka sani ba kuma ƙarya in dai ka fara ta to za ta jawo duk sauran sharruka a cikin ƙarya ce kuma duk barnar da aka yi sai an hada da ƙarya in dai barna za a yi ƙarya ce jagora domin in ba haɗa da ƙarya ba wannan ba za ta aikata ba duk abin da mutum zai yi in dai sabon Allah ne to akwai ƙarya a ciki sai ka yi wa in wani za kake so ka damfara sai ka yi masa ƙarya in ka gaya masa gaskiya hauka yake yi za ka zo ka ce wa mutum wane na zo ne damfare ka amma kuɗin ka tunda kana da kuɗi ka kawo kuɗin ka dubu ɗari zan baka dubu zan baka miliyan ɗaya amma fa ƙarya nake yi ban da miliyan ɗaya yanzu za ka yadda ka kai baka da hankali ne to sai ya yi ƙarya ya tikkirya maka wasu abubuwa tukuna ya yi maka rufa ido rufa ido ya tikkirya maka ya zanzara maka ya nuna maka tukuna shi din ya wuce abin da abin da yake faɗan matsayinsa ya wuce wannan wajen kuma yana da wannan abin fiye da fiye da wanda zai baka to sannan zai samu yau da rubuta ka ƙarya ta shiga to duk abin da mutum zai yi sai ya yi ƙarya inda zai zai zai yi sabon Allah to shi ne a kaɗan kaɗan ce dan to shi caccazawa shi shi kuma na ku ran ɗan adam shi kuma in zai kawo maka abu ɗaya kawai yake kawo domin shi nafsu gaba da a ta'awa kawai yake shi ba ruwansa abinda za ka samu ka samu dukiya ka samu walwala duk nafsu ba ta damu da wannan ba a'a ina so ka yi kaza musamman bangaren shi da sha ko sha'awa kawai sai ce maka shi fa yau abinci iri kaza kawai yake so in ka ce in ka rabu da shi baka ci wannan abinci ba har ranar ta kare gobe ma wannan abincin zai dawo da ke ce baka ci abincin jiyan nan wanda aka ce ka ci dinnan fa baka ci shi ba jibi ma zai sake dawo da shi da za a shekara goma ba zai canja ba sai ka yi wannan sai sa shi samun rinjaya kasa mai sauki ne in ka gane shi in ya kawo maka sai ka ce ba za ka ci abincin ba in kaɗi gobe ya kawo shi kaɗi da haka da haka iran da ya gane ka duk abin da ya kawo ba za ka yi wa shi kenan ka samu shi ya yanta ka kun rabu shi kuma shaidan zai ta jajjawa zai zai ta jarraba mutum ya kai mutum wannan waje ya kai mutum wannan waje dama yana da matakai guda biyu su ne na ƙarshe wanda yake ajiyewa wanda so in yayi su ya ga bawan Allah ya buga ya buga bawan Allah ya tsallake su to fa ya sallami bawan Allah shi ma shi ma in ta kawai sa kawo maka komai ba zai ta komai sai ya aje wannan guda biyu ya ta shirya wannan ya shirya wannan ya shirya wannan dabara to duk da barbarun sa idan suka kare dama yana tanajin sa guda biyu guda daya kudi ne guda daya kuma mata ne shi kadai shine aikinsa na ƙarshe in ya kawo maka kuɗi ya buga ya buga ya buga ya ga duk ta inda ya yi kuɗin nan fa ba za su yi yayi ka ka saba wa Allah ba to shikenan yanzu ka karya masa mataki sannan na ɗaya sai ya kawo sai ya kawo maka sha'awa na mata in a wajen mata ma ka zallaka ya yanta ka ba zai sake zuwa wajen ka ba ya buƙatar ka kun gama ba zai sake kawo komai ba ya sallame ka kafin ƙarfi sa kenan ya yadda to shine آها فيجوز نزول الملك على الولي الصالح ويبشره بهذه البشارات الآتية الآية قالت ملائكة ذوك يتنزل عليهم الملائكة ملائكة ذوك فقط بعض المفسرين يقولون عند الموت وسوك شيء لو كان متن زي متن ملائكة ذوك غاية مثلا شيء البشر وبعضهم وسوك سوك شيء يقول سوك شيء لا آه بعضهم كشيء متوى في الحياة أرأي والدنيا كما يتسينا عليه فسر وتآية wanda Allah ya ce ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah sai na ali yanda ya fasara wannan aya yace idan mutum mutumin kirki ne kuma bawan Allah ne mai bin Allah duk yanda rayuwarsa take da tsanani yake shan wahalarta in kaga ya fara walwala walwala ta fara fadada to an kusa da ki ne dama Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya sai ya hada wa fil akhirati ma'ana in ka fara walwala daga rayuwar duniya to zaka wuce ne da haka zaka tafi kuma wannan walwala zaka tafi da ita to saboda duk wahalar mutum in dai bawan Allah yana kirki to kafin ya rasu sai ya samu sauki to daga wannan sauki shikenan an masa albishir kenan yanzu fa an bude hanya shikenan komai zai zo a cikin sauki wanda da aka yi ana shan wahala rayuwa da sauransu to amma da an ci an fara shiga walwala da yanzu kuma shi kenan da wannan walwala za a tafi to shi ne a fil hayati wa jaizun hadha bi hadhihi alhayat ayat bi hadhihi alayati wannan halal ne ya faru a wannan aya malaiku zo su yi maka albishir cewa za ka samu kaza amma bayan Allah suka ce mala'ikan ma ya zo shi dan adam yana kaiwa matsayin da mala'ika in ka kai wani matsayi kana ka wanke zuciyarka ta yi kyau ta yi fes ya zama ba komai a cikinta to mala'ikan mala zai ya nuna maka shi annabawa ma ai haskaka su Allah ya yi haske ya yi musu yawa ya sa suke ganin mala'iku sahabban annabi suna ganin mala'ika mala'ika ya zo ji manzo Allah sallama yana juyawa ya zama mutum amma ko suna ganin sa wani lokaci sai ya tafi annabi ya ce ko san wanda ya zo wani lokaci sai ya ba sani ba wani lokaci ko wani ya ce kun ga wannan kaman diyatul kalbi ne wani kyakkyawan balarabe ne a Madina muka kaman diyatul kalbi sai annabi ya ba shi bane ma jibrilu ne jibrilu ta kuma yi alimukum dinakum in sai na umaru zai ga jibrilu har jibrilu yana wa annabi magana har zai tifa da jibrilu ma mun ga wani mutum kyakkyawa mai bakin gashi mai hasken kaza kaza mai kaza kaza ya zo wajen annabi sallama da ya zo ga yadda ya zauna ga irin hira da suka yi da annabi ya faɗi hadisin gaba ɗaya daga ƙarshe annabi ce umaru atar rimani sa'iru ka san wanda yi wannan tabbaya tabbaya ya ce Allah wa rasulu alamu ba sani ba Allah ne da annabi suka sani sai annabi ce jibrilu atakum yu'allimukum dinakum jibril ne ya zo ya sanar da ku addinin to saboda ka ji jibrilu mala'ika zai iya zuwa yayi masa komai ka ganci yayi maka albishir ne amma mutanen kirki bayan Allah suka ce ba wannan ne muradi ba a'a ba wata halitta sai maka hidima ba kai dai ka zama na Allah shi ne kawai muradi mala'ika ya yi maka hidima ya kawo maka kaza duk wannan shirme ne eh hijabi ne kawai na eh wanda zai ruba ka da Allah ne kar ka yadda duk wata halitta ta ce maka wai za- zan maka kaza ƙarya take yi ba ita ta kawo ka ba ka bari wanda ya kawo ka yayi maka yawa in wanda ya kawo ka zai maka komai ba abinda ba zai iya yi maka ba to shine
Fara haza akan wannan alauliya wa ishaduna malaikata bayan Allah na gari suna ganin malaiku wa yaqzuna minhum bisharati malaiku suna musu ma albishir wa zalika bi sihhati tauhidi amma sai tauhidi ya inganta da ingancin tauhidi shine zuciyarka ta zama Allah ne zanza a ciki eh duk abin da kake nema kana nema ne amma Allah shi baya gusawa a zuciyar shi da tauhidi yayi kyau eh amma idan mutum eh yana cikin yana cikin tauhidin zuciya wani lokaci za ta koma ga Allah wani lokaci za ta koma ga wani abu ta zama kalbu kenan eh kalbu dama shi yasa aka ce mata kal- kalbu ai mai jujjuyawa ta juya ta koma wajen ubangijin ta ta juya ta koma wajen halitta wani lokaci ya take juyawa ta koma wajen halitta kana samu kana samu hankalin ka kwance baka da matsala ko mi ka yadda Allah ne kawai sai Allah ya ce to bari in jarraba in gani eh, kai dinnan yaya kai dinna wani yana zai jarraba ka sai ya fara rage abin da yake baka sai ya fara ragewa to me zaka farko sakamako me zaka bayar zaka ce ah da Allah ne yake ta bani fa yanzu ma yanzu kuma shine ya fara karba to shikenan na gode masa da ya bani ya barni da imani yanzu ko ina roƙon sa ko ya karbi abin da ya karba ya barni da imani to wannan shine mu'minin gaske wanda kuma zai samu matsala shi kuma aka fara janyewa sai ce kai ai shi tun da ya haɗu da wani kuma sai Allah ya jarraba shi ya yi rigima da wani kuma wani ana ana ana da labarin sa duk wanda ya rigima da shi ba baya tarewa sai rigima ta hada ku in ta hada ku sai abun naka sai ya fara sakwarkwatewa shikenan sai ka ce dama wani an gaya mini wani dama yana bin malamai yana bin waye waye dama duk wanda ya taba shi sai ya ga wani abu to shi ke daga tauhidi ya fara samun matsala yanzu ya bar ba Allah ne Allah ne da yake bashi amma yanzu wani ne zai hana Allah ya baka wani ya hana ba wanda zai hana Allah ne yake so ya karbi abun sai yana so kuma ya gyara maka imani to shine dai tauhidi ya inganta wasu gamatul a'da'i fil amali gabobi kuma su daidaita kan aiki shi tauhidi baya inganta sai gaba ta saba da bin Allah idan gabobin mutum sun saba da ibada duk ibada da aka saba gaba za ta iya yi to tauhidi yana nan shi yasa ake aka ce tauhidi shi imani yana karuwa da ƙarin aiki yazidu bi ziyaratil amali wa yanqusu bi nafsil amali yana karuwa da ƙarin aiki mai kyau yana raguwa da rage aiki mai kyau al malaika tanazzalu ala al mu'minina malaiku suna sauka kan mu'minai sawa'un fi hayatin aw inda mautin ko lokacin rayuwarsu ko suna lokacin mutuwarsu me za su ce musu su ce Allah ta kafu min al mauti wa ma ba'dahu in ka zo mutuwa sai malaiku malaiku mutuwa sai su ce a a ai ba irin ka ne za a bata za za za ka ba- bata ranka ko kuma ka damu ka za ka rabu da da mutane ba mutanen ka da ba zuwa kai ka same su ba lokacin da ka zo duniya akwai wanda ka sani ne ko wanda ya kawo ka baka san ko ita wacce ta kawo ka baka san ta ba daga baya kai ta sanin mutane to za a canja maka rayuwa ne za a kai ka wannan wasu wanda za ka zauna da su har abada kar ka damu sai su yi ta gaya wa mutum kalmomi masu daɗi kar ku ji tsoro Eh, ba abin da zai faru mutuwa da aka ce tabbas za ta faru eh ita da ma an rubuta ta amma kar ka ɗauka duk mutuwa iri ɗaya ne a'a mutuwa ba iri ɗaya ba ne wani mutuwarsa shine hutunsa eh yana cikin wahala yana fama da rashin lafiya yana fama da laulaye-laulaye ga matsalolin rayuwa sai ce wani ya mutu kowa sai shi kan amma wani ya huta kaga ya huta kenan to sai su ce karka damu da mutuwar da abin da yake zuwa bayan mutuwar karka damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirati ومن وجد فيه خيرا فما بعده خير منه ومن وجد فيه شرا فما بعده شر منه yace kabari farkon masauki ne a cikin masaukan lahira yace wanda ya tada alheri a cikin kabarin sa to ya sani alherin kenan abin da yake baya yafi wannan alheri na na gaba yafi wannan haka za a ci tafiya yace to haka kuma wanda ya shirya wa kansa sharri in ya samu kabari a sharri ya sharri a kabarin sa to ya sani fa abin da yake bayan ya fi sharri to shine sai su ce musu kar ku ji kar ku ji tsoro wala tahzanu kar ku yi bakin ciki ala ma khallaftum min ahlin wa waladin kar ku damu na bar iyalaina na bar ƴaƴana ba damuwa da iyalanka da ƴaƴanka da kake duniya kai ne kake rike da su ba kai bane in kai ne za ka yi rike lafiyar su duk wanda ya yi rashin wanda in rashin lafiya ta za ta shiga gidan ka hana ba ka da wannan dama to abincin su da abincin su da komai tsara shi aka yi ai Allah ne zai hada ku kawai a waje ɗaya ku zauna amma ba kai ke rike da komai ba ran da mutum ya fara ganin shi yake rike da mutane to shi kenan ya kasa komai ko ba zai iya komai ba ran da ka gane Allah ne yake rike da bayinsa ko duk duniyar naka tara maka za ka rike ta ko baka da komai mutane suna karuwa sai kaga abun yana ƙara yarwata saboda za su zo da arzikin su ne duk wanda zai zo wajen ka da arzikin sa da aka rubuta masa cikin cikin wata zai zo a to ya zo da arzikin sa wace ya zo da arzikin sa in suka zo arziki kuma a karkashin ka kai za a kawo arziki suna kai kake ciyar da su abincin su gaba ɗaya sai Allah ya haɗa shi sai ya mika shi a hannunka tunda kai kake bayarwa to in ya mika shi a hannunka to lokacin abinci ya zo ta kowa rabonsa yana ciki to ran da mutum ya ce ya gaji shi ba zai iya ga mutane sun masa yawa a shi yanzu samu ba kamar da bane abubuwa sun yi yawa yanzu a rage mutane kana rage su Allah sai ce to duk wanda ya tafi ya tafi da arzikinka shikenan sai ka saurara da naka kai kare sai ka ga abin ya rushe ya lalace saboda haka ita rowa kullum shedan ne yake cusa mutane ita kai rowa sai in kai rowan zaka samu abin da ba zaka samu ba ne in kuma kai kyauta zai hana ka samu abin da zaka samu ne abin da aka rubuta ina ka sai ya faru Allah ta kafa wala ta zama kar ku ji tsoron abin da za ku bari fa na nuklifukum fihi Allah ya ce mana mu zo mu kiyaye muku zuriyan ku mu kiyaye muku iyalan ku ko bayan ku to abinda ba ka so ya taba iyalanka kana raye in dai kai mutumin kirki ne ko ka mutu ba zai taba su ba abinda ba ka so ya taba ƴaƴanka kana raye ko ka mutu ba zai taba su ba sai ka ga sai za su yi rayuwar su lafiya lau kawai sai ta cewa sun samu uba na gari ne ya haka ne kuma wa abshiru sai mara ku sun shiga albishirin ku muna muku albishir bil jannati da aljanna allazi kuntum tu'adun wacce aka yi muku alƙawari din nan da tadkhuluna aljannata lalle za ku shiga wannan aljanna Allah ya sada mu amin نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم سيف ملائكة أي yanzu ne ka gan mu amma tun tuni muna a duniyar ma muna nan don ba ka ganin mu ne amma muna tare da kai ba ma rabuwa da kai shi dan adam da Allah ya masa gabobi kowace gaba tana da wanda Allah ya sa ya kiyaye wannan gaba akwai mala'ikan da yake kula da wannan gaba shi ko mala'ika ba irin mutane bane balle zai yi bacci wannan gaba tare sa mai gadi a kowace gaba abin da zaka ga dan adam yana tafiya kuma yana bude da idonsa amma kura baya shiga kwari ba sa shiga akwai mai kiyaye ido shi duk abin da ya zo zai shiga ido in wani abu ne wanda zai shigar da idon shi ne ke kautar da wannan abin ba zai shiga ba ba za ka sani ba kai kana tafiya kana kallo kawai in ba da haka ba yadda ake tafiya ido a buɗe nan ai da komai ya yi ta shiga ido to an yi masu gadin idon mai gadin idon yana nan ci yana ya share idon ya shirya kura ya haska idon duk inda za ka tafi lafiya lau inda za ka dawo lafiya lau in kai bacci akwai mala'ikan da yake kiyaye jikin naka gaba daya shi yasa kwari ba za su shige ka ba ba za a samu kiyaci ko tsuza ko wasu kwari su shiga cikin kofofin jikin ka ba har ka tashi abin mamaki amma da mutum zai mutu ya zama gawa wannan ya kwanta ya yi awa ɗaya ya yi awa goma yana bacci amma bai mutu ba ba abin da zai shige shi ka bari gawa a ajiye ta a wajen mana ta yi awa goma komai sai ya shiga masu tsaron sun tafi an sallame su eh duk mai aiki idan da mutum ya mutu yana mutuwa jiki ya zama gawa ga wannan gangar jiki ta rage an dauki ruhi to duk mala'iku masu gadin jikin nan sun tafi da ruhi shikenan yanzu gangan jiki ne kawai saboda ka tunda ganga ce kawai komai ma yanzu ya shiga kwari za su shiga kiyaci za su shiga komai zai ta shigarsa saboda yanzu babu masu tsaro an ɗauke masu tsaro wayar tura alaikum hafaza akwai masu tsaro ne to an ɗauke su to duk abin da ka gani na ɗan adam akwai mala'ikan da aka bawa kula da wannan abin shi yasa wannan abin yake tafiya daidai ko ba abin da zai same shi abin mamaki dan adam kullum yana tafiya da kafarsa kafan nan ita ake takawa in ka duba daga urushiyar mutum zuwa shekarun da yake kai in ka ce masa lissafa takalma nawa ya kashe ba zai iya lissafa to ya aka yi ya kashe takalma ba iyaka me yasa kafa sai ta ko ba ta hujewa ba me yasa ita ba ta ba lalacewa ba me yasa ba ta ba aki ba a'a kafar ake kula da ita ba takalmi ba mala'ikan da aka ba wa kafar ka aka ce ya kiyaye ba ce masa ya kiyaye baka takalmi ka ba saboda ka takalmi tunda kai kake saya idan da ya mutu ka sayi wani amma kafar ka tunda ba kai ka saya ba to za za a bare ta ba abin da zai same ta haka gangar jikinka ba abin da zai same ta saboda akwai mala'ikan da yake kiyaye ta amma riguna nawa ka kace saboda riga kai ka sai kake saya ka in ta mutu ka sayi wata mala'ika ba zai zai kiyaye maka rigarka ba ba wasa da rigarka saboda haka shi ba rigarka zai kiyaye ba zai kiyaye jikinka ne saboda haka sai kaga jiki yana ta kace riga yana ta kace riguna amma kuma lafiya ta karaba abin da ya same shi to mala'iku ne suke lura da dan adam komai motsin dan adam gaba daya akwai mala'ikan da yake lura da wannan bangare nahnu awliya'ukum mu ne majibin lamarin ku muke tare da ku fil hayati dunya a rayuwar duniya nahfazukum fiha mune Allah ya wakilta muke kiyaye ku a duniya wa fil akhirati alahira ma kuma zamu zauna da ku nakunu ma'akum fiha zamu zauna da ku alahira hatta tadkhulul jannata fa abinda zai same ku dama abinda dan adam yake tsoro daga mutuwa zuwa hisabi dama nan matsalar take zuwa shiga aljanna duk abinda zai faru da dan adam anan ne abin tsoron yake saboda ya bar duniya ya tafi wani zuwa ma bai je kuma can inda zai dawoma ba inda zai tabbata to tsakanin ne yake tsoro to in mutum na Allah ne mutumin kirki ne mala'iku da suke karka damu duk abokanka da suke zuwa kuke hira sai ya dauko maka wasu mala'iku sai kaga abokanka ne su ma sun mutu ne da ba su mutu ba an suranta irin su ne saboda kudin suna ɗebe maka kewa a duniya ne kana zama da shi da su kana jin dadin zama da su sai aka dauko su aka yi mala'iku irin su aka ce su zo su ɗebe maka kewa shi kenan sai mutum ya ta zama da su a kabari a ko'ina komai yana tare da abu mutanensa yana tare da duk injajensa yake zo ya gani a turan to mala'iku ga sunan kamar jayensa sai ga suna ta kawo masa ziyara to duk lokacin da suka kawo masa ziyara su kuma za su yi mafarki da shi a duniya su suna duniya in dai aka halarto da su wajen uban mana uban ya tuno yana da jaja to ana halarto masa da suran jajan to dan in ya kwanta shi ba zai mafarki da uban shi kenan haka ake hada wannan network ne na'am sai ta hada wannan igiyar zaka za a yi ta zama har sai malaiku je karku damu mu din nan za yadda muka zauna a duniya ba ku gan mu ba ba muka tsare komai ba abin da ya same ku a kabarin ma ba abin da ya same ku kar ka ji tsoro kabari ai zai iya rinzawa ba zai rushe a kanka ba eh kabari ba duk yanda zai rushe mumin ne kabari sa ba zai rushe ba in ma ya rushe ba zai taba shi ba yana ciki kuma kuma amma kabarin in ya rushe ba zai ba zai same shi ba in har kabarin ya mutu ya kai dole za a tona a wani kabari sai Allah ya lauke da waje sai sace cikin wani iko sa kawai can ma kabari ne amma ba wannan inda aka sashi ba sai ta zaman sa sai zo sai tona kabari sai sa wani a ciki eh da wani ne ya ciki ya zo sa wani a ciki amma wancan din kuma shi ma an sa masa inda zai zauna tabaraka ta'ala أولياءكم لا الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم kusani duk abin da ranku take sha'awa akwai shi a cikin aljanna yana nan a lahira kar ku damu duniya nan dama gidan wahala ne yanzu an huta da ku wahala ka huta kana farin duniya ba za ka ƙara jin zafi ba ko ba za ka ƙara jin sanyi ba ko ba za ka ƙara jin yunwa ba ko ba za ka ƙara jin kishirwa ba ko ba za ka ƙara jin damuwa ba kowace iri balle ciwo ba abin da zaka zaka yi ciwo a nan yana ciwo a na gaji duk babu wannan gajiya ma an dauke da ba za ta ƙara zuwa ba sai lafiya tangarar kawai kake yi wa fil akhirati wala kun fiha ma tad'un anfusukum wala kun fiha ma tad'un abinda kuke nema yana nan a cikin alahira duk abinda dan adam yake nema sai ya je lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk abinda dan adam yake tunani da abinda yake ganin in ya samu kaza ya samu na karshe ya ce ina to ai shi bai san ma wasu abubuwan ba ba taba kawo su duniya balle ya gamsu kuma hankalinsa ba zai iya kai shi ya je ya dubo balle ya gano abin da yake can ba sai in ya je kawai aka nuna masa aljannar ya ga abin da yake cikin aljanna kawai sai dai ya ta gode wa Allah nuzulan min ghafurir rahim نزلا من غفور رحيم nuzulan min ghafurir rahim wannan Allah ya ce masaukai ne na shirya wa bayina na gari rizkan arziki ne muhayya'an da aka tanade min gafurin daga Allah nan mai yawan gafara Allah saboda yawan gafararsa ya ce ka bi shi kana bin sa din biyayya ga yadda take amma a hakan wata rana kuma sai kai wani abu ka saba masa amma sai ka dawo ka ce Allah na tuba Allah ce na karba kana cewa na tuba Allah ce na na yafe abinda kai ma ba zan ma kawo shi a kiyawan ba balle wani a gaji eh ba ai duk wanda kaje yana tuba akan abu baya son a fallasa shi ko to ba za a fallasa ka ba نعم eh abinda ka tuban an yafe نعم shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bada dama duk aikin da kai in ka san ba daidai bane kai kokari maza maza ka tuba wa Allah ka kudurta a ranka ba za ka ƙara yi ba in ka kudurta a ranka kaddara wata kaddara ka zaki hauka kai amma dai ai a nufin ka kai dai ba ba da niyya za ka yi bane shikenan za ta yafewa wanda ba za a yafewa ba shine wanda yayi alhali kuma yana tunanin gobe ma zai yi a to wannan kan ya zama sirrin alal kaba'ir ya zama zaunan ne akan laifi yana tunanin ba ba zai daina ba kenan to shine min gafurur rahim wallahu tabaraka ta'ala Allah na shine mai yawan gafara mai yawan rahama zakar rasul sallallahu alaihi wasallama idza faniya ayyamul abdi fi dunya manzo Allah sallama ya bada labari idan ranakun bawa suka kare a duniya isa zanar mala'ika ne malaka ne kai allazani kana yusahibani fi hayatihi يستاذنان ربهما إن صاحبنا آه إن صاحبنا حضر أجله فأذل لنا نسب إليه فنعمده ونشكره ونثني عليه بما نعلم فيظهر لهما فينزلان أنزل ya bada labari idan ɗan adam bawa mutumin kirki idan kwanansa ya ƙare mala'ikun nan da aka sa su rubuta masa ayyuka da mala'ikan ɓangaren dama da mala'ikan ɓangaren hagu dama da su yake rayuwa to za su nemi izini wajen ubangiji sai to wanda ka hada mu da shi a duniya ajalinsa ya zo kai mana izini mu je mu same shi mana mu yi masa godiya akan biyayya da yi maka mu ƙara yi masa godiya mu yabe shi saboda ya bi abin da kace ka umarce shi a gwargwaron sanin mu sai Allah ya yi musu izini sai su sauka su ce to bawan Allah jazakallahu khairan an nafsika Allah ya saka maka da alheri irin yadda ka tsare rayuwarka ka yi ta rayuwa yadda Allah yake so jazakallahu khairan ni'mal abdu salih ma kana dhunubuka litamna'ana min as-su'udi ila samai lil ibadati wa tasbih eh sace Allah zaka maka da alheri ma dalla kai ka zama bawa na gani yace zunubanka ba su kasance suna hana mu mu hau sama mu je mu yi ibada ba idan mutum ya yawaita sabon Allah mala'ikun da aka daure su da shi masu rubuta ayyuka miyagun nan to wannan zunuban sai su hana mala'ikun samun suma su je sama sai ziyara su bauta wa Allah. To ba kai mana wannan ba, ni'ima ma kaddamta linafsika ba da labin da ka tura wa kanka. Ukurji ila kairi yau ma marra alai yau mu marra alai ka gaɗo. Yace ka fita ka fita amma ka tafi da alheri dama da alherin ka kenan ai. Ukurji ila ruhi war raihani. wajadat na'imi war rabbu alayka ghayru hadbani ka fita ruhinka ka tafi zaka je inda ruhinka zai je ya huta zaka je ka shiga aljanna ta ni'ima kuma ubangijinka baya fice da kai ko ya tuno minhu malaku malaika sai ya kusa shi shi ke da mu bashi gobe za mu daura kan inda muka zai insha na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na sha ruwa wato na sha azumi ma'ana don rashin lafiya bayan na sha sai wasu suka ce ai azumi sittin zan biya to ya abun yake a rashin lafiya Allah ne yace in baka da lafiya ka bari sai bayan azumi ka biya wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra in baka da lafiya ko kuma kai tafiya to duka a hali guda biyu nan da rashin lafiya da tafiya duk an ba da dama Allah ce zaka iya ajiye azumin in azumi ya wuce sai ka biya wannan azumi wanda baka yi ba Allah ne ya bada wannan dama wannan kan kuskure ne in dai rashin lafiya ce ta sa mutum ya ya ta azumi ba wani kafara da zai yi wannan azumi shi kadai zai biya nan ma in rashin lafiya ba ta dore ba in rashin lafiya ce likitoci sun ce masa dole sa kar ya dai zauna awa kaza bai ci abinci ba shikenan sai ya zauna haka yana cikin rikon Allah to shi ba komai shi duk lokacin da aka yi azumi kar ya damu azumin sa yana nan sai ran da Allah ya bashi lafiya shine Allah ya sake in ko Allah bai bashi lafiya ba har ya mutu da haka kar ya tsammani komai azumin sa ya je game da kowa yake azumi shi ai wani abu ne Allah ya sa ya ya hana shi azumi kuma Allah ya ce kare je fa sa halaka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ko yadda ku je fa kanku zuwa ga halaka an ce maka karka yadda ka zauna awa kaza baka ci abinci ba kace kai sai ka kai ka dage kai azumi sai ka je ka kace kanka da Allah fa ba ruwan sai sai ka kace kanka
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya shehu ni sai na haihu kafin azumi ban samu na yi azumi ko ɗaya ba to shin zan iya ciyarwa ne kawai ko kuma sai na biya a za ki biya na'am dole za ta biya na'am eh in in mace ta haihu ba ta samu ta yi azu- wasu azumuka ba saboda haihuwa ko kuma duk azumi ma ba ta samu ta yi shi ba saboda haihuwa to bayan azumi za ta biya watan gaba ɗayansa amma kawai sauƙin biya idan ta zo biya ba sai ta jera watan ba tunda ba cikin azumi ba ne za ta iya yi tana hutawa in ta yi wasu kwanaki ta huta da haka hadde ta shiga wannan kwanakin da aka azurta in ishirin da tara aka yi ta ma ishirin da tara za ta yi in talatin aka yi ta ma talatin za ta yi Eh, za ta biya su na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu menene hukuncin matar da ta sha magani don kada ta yi al'ada don ba ta so ta sha azumi ko ɗaya to to wannan kan wani sabon hukunci ne na'am Eh, amma dai in dai ba in in ba ta yi al'adan ba ko ba ta ta azumi ba shi ke ta huta da biya Mm, yadda ka ba maza in dai ta je ta sha wani abu in dai abun ba zai cutar ba mm, shi Allah abinda baya so da abinda addini baya so mm, kai ko ki yi abinda zai cutar da ke mm, abinda zai jawo miki matsala har a dawa ce to gabar ki kaza ta samu damuwa to wannan haramun ne a shari'a mm, saboda Allah ya ce ku kula da kanku mm, kar ku yadda ku jefa kanku a cikin wahala mm, to amma in dai abinda za ta sha ba zai mata illan komai ba mm, kawai dai ta ba ta son shan azumi ta sha wani magani ya tsaye da jinin bai zo ba to in tunda bai zo ba ai kaga shi ka dai za ta yi azumin ta to ta huta da biyan azumi mm, eh ba komai ta yi azumin ta ba matsala mm, eh kawai abinda za a duba mm, lafiyar jikin ta ke dubawa Mm.
abinda ta sha din zai jawo mata matsalar lafiyar jiki ko ba zai jawo ba mm, in ba zai jawo matsalar lafiyar jiki ba shi kenan ba komai mm, in kuma zai jawo matsalar lafiyar jiki dunan kuma sai a kiyaye mm. a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i da dama da buƙatunsu mabambanta Allah ya amsa mana Allah ya biya bukatu Amin.
Allah ya biya bukatu mu da bukatu masu Amin.
ya ba mu alherin duniya da lahira Amin.
ya ba mu sharrin duniya da lahira amin idan muka fara daidai Allah ya ba mu lada amin idan muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin Allah ya karɓa mana ibadunmu amin ya karɓa mana ayyukanmu amin ya sa mu cikin bayi na gari ko da yaushe amin Allah ya raya mu a cikin imani Amin.
da aiki mai kyau Amin.
Allah ya- ya- ya kace mu a kan imani da aiki mai kyau amin Allah ya tace mu akan imani da aiki mai kyau amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya gyara kasar mu Allah ya daidaita ta amin Allah ya mata kibla amin Allah ya mata kibla Allah ya mata jagoranci na gari Amin.
Allah ya mata jagoranci na gari amin Allah ya ya inganta mana ita amin ya tsara mata arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya amin abin da zai kawo damuwa a wannan kasa da ma kasashen musulmai gaba daya Allah ya dauke damuwar amin abin da zai zama kwanciyar hankali da ci gaba Allah ya bayar a dukkan duniyar musulunci amin barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin barka wannan wata mai albarka amin barkan littafin Qur'ani da ake karantawa amin bismillahir rahmanir rahim amin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي آمين.
إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alhamdulillah
إلا الله محمد رسول الله إله إلا الله لا إله